ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ya kaddara mana dawowa domin ci gaba da wannan karatu namu da muke yi na ahkamul jana'iz wa bid'aha wanda babban malami a sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya wallafa muna addu'a Allah madaukakin sarki jikan malam da rahama bayan tafiya hutun sallah da muka tafi Allah madaukakin sarki ya kaddara yau zamu dawo domin mu ci gaba da karatu a wancan lokaci ina ji karatun mu na karshe idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen matsala ta tamanin da uku da biyu a cikin fasalin da malam ya kulla yake mana bayani game da sallan mamaci assalatu alal jinaza a cikin miki mun yi bayani dogo tun daga farkon babi har zuwa inda muka tsaya malam ya tsaya ne a inda yake mana bayani game da abubuwan da ake karantawa lokacin da aka yi kabbarori guda hudu daga cikin kabbarorin sallah alhamdulillah malai mana bayani kabbara ta farko idan masallaci ya karanta ya ambace ta sai yayi karanta suratul fatiha ya kuma karanta sura wannan malai ya kawo mana wannan kuma mun ji inda ya kare da awarsa da hadisai na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da kuma afar daga cikin maganganun sahabbai da kuma tabi'ai sannan idan mutum ya kabbara ta biyu sai yayi wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi salati ɗaya daga cikin sigogin salatul ibrahimiyya da suka tabbata daga bakin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi shi ma dai mun gabatar kowa ya ji alhamdulillah idan mutum ya kabbara uku shine sai addu'a ɗaya daga cikin addu'o'in da muka ambata mala ya kama wasu addu'o'i a baya wanda duk mun karanta suna ji guda hudu ne ko biyar mala ya kama su dai guda hudu ne wanda duk mun ji su sai mutum ya zaɓi ɗaya daga ciki sai ya karanta to daga nan kuma sai kabbara ta hudu idan mutum ya kabbara ta hudu shi ma sai mala ya ce addu'a mutum zai kare ba shiru zai ba kamar yadda galibi muka fi sani da aka kabara ta hudu kawai galibi sallama ake yi to amma abin da ya zo a sunna ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bayan mutum ya kabara ta hudu ma zai kara yin addu'a ne sai ka kara zabar ɗaya daga cikin addu'o'in da suka tabbata daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi sai ka karanta daga nan kuma sai ai sallama to anan maka dakata insha Allah ta'ala amma kama mu shiga matsala ta 83 masu littafi kowa sai ya kalli kasan inda muka za a inda malai sa fawaid akwai wasu fa'idoji da malai kawo wanda suna da kyau mu dan karanto su mu ji abubuwan da suka kunsa ina fata an ga wajen ko yawwa malai ce fawaid fa'idoji al'ula fa'ida ta farko qala al-hafiz fi talkhis al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin littafin sa mai suna at-talkhis al-habir yace qala ba'd al-ulama'i wani sashi daga cikin malamai suka ce ikhtilaful ahadith fi du'a'i 'ala al-janaza mahmulun 'ala annahu kana yad'u 'ala mayyitin bi du'a'in wa 'ala akhar bi ghayrihi sabanin sabawar da hadisan da suka zo da addu'o'in annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi suka yi wannan hadisin yace a karanta addu'a kaza wancan hadisin yace a karanta addu'a kaza wancan ma yace a karanta addu'a kaza mun kawo addu'o'i wajen guda hudu to malai ce wannan hadisin da suka sabanin da aka samu a cikin hadisan mahmulun ala annahu kane da u alama yitin bi du'ain za a dauki wannan sabanin ne akan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana yin addu'a ne akan mamaci da wata addu'ar ta daban wa ala akhar bi ghairihi idan yazo sallah akan wani mamacin daban kuma sai wata addu'ar daban ba wacce akan wancan ba ina fata an fahimta ma'ana shine abinda malamai suke ce masa ikhtilafut tanawwu ikhtilafut tanawwu ma'ana saɓani ne na nau'antawa ba saɓani ne na da zai kawo rikici ko abin da ya kama da haka ba abin nufi shine gawarwaki da ake wa sallah da yawa idan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi sai akan gawa sai ya zaɓi ɗaya daga cikin addu'o'in da yake yi sai ya karanta idan ya tsaya akan wata gawar daban wacce ba wannan ba sai ya canza wata addu'a sai ya yi mata ina fata an fahimta ma'ana kai ma ka ake so kenan sai ka je ka haddace kamar guda uku ko guda hudu gaba daya duk inda ka tsaya za a yi sallah kaga sai ka nau'anta kamar yadda annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya nau'anta idan kuma ba za ka iya ba ɗaya kawai za ka iya haddace to babu laifi sai ka sai ka zaɓi wacce kake so ka haddace duk gawar da ka tsaya sai ka yi taimata babu laifi insha Allah ta'ala amma dai da za ka haddace gaba ɗayan da shi zai falala kamar yadda bayani ya riga ya gabata malai ce wallazi umira bihi aslu du'a abinda da muke so a fahimta shine abinda shari'a ta umari da shi shine asali dai shine addu'ar ma'ana abinda ake so kai addu'a ina fata an fahimta athaniya fa'ida ta biyu malai ce qala ash-shawkani fi nal al-awtar babban malami muhammad bin muhammad bin ali ash-shawkani yake cewa a cikin littafin sa mai suna nal al-awtar fi sharhi muntaqal al-akhbar yake cewa idza kana al-musalla alayhi tiflan idan wanda za a yi masa sallah ya kasance karamin yaro ne ya kenan shi ma ce ustuhibba ai ya ƙulal musalli to abu ne da yake mustahabi shi wanda zai sallah a kansa tun daga kan limami har zuwa maminsa da su ce allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajara ya ubangiji allah ka sanya wannan sallar da muke masa ta kasance salafan abin da ake nufi da salaf shine abin da ya riga ya gabata ma'ana wani lada da ya gabace mu wanda zamu tarar da shi a lahira ina fata an fahimta ai shi sake cewa salafun salih ko ma'ana magabatan mu nagari ma'ana abin da ka gabatar ma'ana Allah ya sanya wannan sallar ta zamto wani aiki ne na lada da muka gabatar da shi wanda idan mun je lahira zamu riske shi wa faratan farat ma abin da yake nufi shine abin da ya gabace ka idan zamu itiro hadisin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi dake cewa hadisin da yake bayani game da shan ruwan tafki na manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi da mu'mini da su bayan Allah ta shi kiyamarsa annabi yake cewa ana faratukum alal haudi yake ga sabansa wa ana faratukum alal haudi ni zan rigaye ku in fara zuwa tafkin in je in tsaya kaga me yake nufi da faratukum ma'ana marigayi ni zan riga ku zuwa wajen kenan to farat ma abin da yake nufi shine ma quddimat min amalin aw ajrin abin da aka gabatar da shi na wani aiki ko na wani lada ma'ana shi ma duk abin da yake nufi Allah ka sanya wannan sallar ta zamto mana wata lada da zamu je mu riske ta a lahira wa ajran ajran dama kuma shi shi ma abin da yake nufi shine lada ma'ana da salafan da ajran da far'an din me yake nufi din lada wannan sallar da muka yi wannan karaman yaron Allah ka sanya wata lada ce da ka taskance mana zamu je mu riske ta a lahira shine abin da wannan kalmomi guda uku suke nufi malai ce rawa zalikal bayhaqi min hadith abi huraira imam al-bayhaqi ya fitar da wannan abin da muka kawo daga hadisin abu huraira wannan asar ne mauqufi da ya tsaya akan abu huraira ba magana ce da aka daga ta zuwa ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba abin nufi wannan fadin allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran din to mu sani cewa asar ne mauqufi wanda abu huraira ne ya faɗe shi ɗaya daga cikin addu'o'in da suka tabbata abu huraira yana faɗa idan zai wa karamin yaro sallah warawa مثله سفيان في جامع آل الحسن هكذا سفيان يا رويتو كتن كتن وانا أثر دن أتكين جامع ناسا دقى الحسن ما ليتي قلت سينتي إن جاء الباني كنا حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن وانا حديثنا أبو هريرة مكا رويتو ينزو أولا إمام البيهقي إسناد حسن معنى يا إن كنت ذا إن هجر شيء أتكين شريعة ولا بأس في العمل به في هذا الموضع malai ce babu laifi za a yin aiki da shi a irin wannan gurin me yake nufi a irin wannan gurin shine wajen yin sallah ga karamin yaro wanda bai kai shekarun balaga ba wa in kana maqufan ko da da yake cewa hadisin ko hadisi ne maqufi ya tsaya ne akan sabi bai gangara ya ƙara so kan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba idza lam yutakhad sunnatun idan har ba za a rike shi a matsayin wata sunna da za a rinka maimaita ta kullum kullum ba me yasa malai ce haka yace bi haythu yuaddi dhalika ila dhanni annahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda a rike aikin a rike wannan addu'ar duk sallar da za ka karamin yaro kai ta maimaita ta sai hakan ya bayi wani ya dauka cewa ai wata sunna ce ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bayan ku hadisin bai tabbata zuwa ga annabi ya tabbata ne zuwa ga abu huraira abinda malaki so yace shine idan za ka yi wata rana wata rana ka bashi shikenan babu laifi sai ka dauka saboda dama ai sallah ga mamaci ita addu'ar an ba abin ne a buɗe amma abin ne a buɗe amma idan ka iya addu'ar da annabi tsira da abinci sa fita a gare shi yake yi to ya kamata a ce ka yi ta amma idan baka iya ba fa shikenan sai ka addu'ar da ta zo bakin ka ina fata an fahimta yawwa mala ya ce wallazi akhtaru amma ni a matsayina na albani ni abinda na zaɓa ayyada ofis salati ala tifli bin nau'i thani yace ni ina gani yafi dacewa idan mutum zai sallah ga karamin yaro yayi addu'a ga karamin yaron nan ga nau'i na biyu daga cikin addu'o'in da muka gabatar wacce addu'a ce ita ce Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitana wa shahidana wa ghaibana wa saghirana wa kabirana wa zakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi fa ahyi ala islam ومن توفه منا ومن توفيته منا فتوفه على الايمان wannan ita ce addu'ar da malaki ishara zuwa gare ta me yasa malaki haka saboda a cikin wannan addu'ar akwai ambatan karamin yaro ko Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina kun ga da aka ce saghirina me ake nufi da shi karamin yaro ashe yaro ya shiga ciki kenan ko to sai malai ce tunda addu'a ce ta tabbata daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kuma akwai ambatan karamin yaro a ciki to me zai hana idan zaka karamin yaro sallah ka dauko wannan addu'a ka rinka karantawa ina fata an fahimci abin sosai kuma wannan shi zai nuna mana wani abu cewa ashe wani abu da mutanen suka dauka ko kuma ake faɗa cewa karamin yaro wai ba a masa addu'a sai dai iyayensa addu'a kun ga ashe kuskure ne a ina ji mun sha jin wannan ko sai a ce idan karamin yaro ya mutu shi ba za a masa addu'a ba saboda shi ba bai laifin kuma ba kun ga wannan kuskure ne saboda annabi tsira da abinci sabata a garshe ya ce Allahumma ghafir me Allahumma ghafir Allah ka gafartawa wannan menene ba addu'a bace daga cikin addu'a da ya kuma sai ya ce wasaghirina da karamin yaron mu ba an yi karamin yaro addu'a ba kenan to kun ga ashe wancan da'awa ba daidai bane kenan annabi tsira da aminci sabata a garshe karamin yaro addu'a ko ta'aziya ka je zaka zaka na karamin yaro zaka iya cewa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa shikenan yayi ya yi babu laifi in ya so su iyayen sai ka masa addu'a Allah madaukan sarki ya mai musu gurbin sa da wanda ya fi shi alkhairi Allah kuma ya ba shi hakurin juriya shikenan amma dai addu'a zaka iya yin ta ga karamin yaro kamar yadda ake yin ta ga babba insha Allah ta'ala mala ya ce to shi yana gani mutum yayi addu'a da nau'i na biyu wa karamin yaro shine abin da yafi mala ya ce li qawlihi fihi saboda a cikin fadin a cikin addu'ar da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi akwai fadin sa wasaghirina da dan karamin yaro kamar yadda muka gabatar Allahumma la tahrimna ajrahu a cikin ta akwai fadin Allah kada ka haramta mana ladan sa wala tudillana ba'dahu kada kuma ka batar da mu a bayan sa wa qad dhaba al-imam Ahmad ila istihbab ad-du'a fi hadha al-mawtin malai hakika babban malami Imam Ahmad bin Hanbal ash-Shaybani ya tafi akan mustabancin addu'a a irin wannan guri ina ne irin wannan guri shine bayan kabbara ta hudu a sallah ma'ana idan mutum ya kabbara ta hudu a sallah mustahabi ne mutum ya ƙara yin addu'a ba kawai ce assalamu alaikum ba kamar rawahu abu dawud fil masail kamar da imam abu dawud ya fitar a cikin masail nasa anhu daga imam ahmad wa huwa mazhabu shafi'iyya wannan abin da muka faɗa kuma yanzu shine mazhabin imam shafi'i wastadalla lahum an-nawawi fil majmu' har ɗaya daga cikin malaman shafi'iyya imam an-nawawi ya kafa dalili a cikin littafin sa mai suna al-majmu' sharh al-muhaddab yake cewa bi hadith al-hajari al-madhkur wa alahu da hadisin ibrahim alhajari wanda muka gabatar da shi a sama ma'ana kafin mu tafi mu gabatar da hadisin ibrahim alhajari yake cewa listi dilali bima qablahu aqwa sai mal albani yake cewa amma da a ce imam nawawi zai kafa hadisin da yake kafin na ibrahim alhajari abin zai fi zama ya fi karfi saboda hadisin da ya zo kafin hadisin ibrahim alhajari ya fi hadisin ibrahim alhajari karfi wajen isnadi yace to da a ce da shi ya kafa hujja da abin zai fi ban kai وهو حجة على الحنفية حيث قالوا yace ko wannan maganar da ake cewa ayi addu'a mustahabi ne ayi addu'a bayan kabbara ta hudu yace hujja ne akan malaman hanafiya yayin da suke cewa idan malamai suka ce hadha hujjatun laka da hadha hujjatun alayka akwai bambanci an fahimta in suka ce hadha hujjatun laka ma'ana hujja ce taka wacce zaka kafa hujja da ita domin ka kare wani dalili da ka kawo ma'ana hujja ce da take goyon bayanka kenan amma aka ce hujjatun alaika hujja ce da aka kafa maka kai don a ture wani abin da ake so ka kawo an fahimci mabancin su hujjatun alaika hujjar wannan kwaye maka baya take hujjatun laka hujjar goyon bayanka take ina fata an fahimta yawwa sai a bambance saboda kada wani lokaci zaka ce hujjatun laka ka ce hujjatun alaika sai kasance kuma ka akasa maganar kenan to wannan hujjar hujja ce akan malaman shafi'iya ma'ana me yake so ya ce kenan hujja ce da aka kafa domin a ture maganar da malaman hanafiya suka kawo na cewa idan mutum ya kabara ta hudu kawai sallama zai ba zai ce ba zai wata addu'a ba wannan shine ra'ayin malaman hanafiya suka ce da mutum ya ce Allahu akbar a ta hudu kawai sai zuwa ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan ya ga musalla malai ce haifu qalu yayin da malaman hanafiya suka ce thumma yukabbiru rabi'a sannan mai sallah akan gawa zai kabbara ta hudu wa yusallimu min ghairi dhikrin bainahuma kun ji ba sai ce da yayi kabbara ta hudu sai yayi sallama ba tare da yayi zikiri a tsakanin kabbara ta hudu da ta uku ba kawai sai sallama to bala ya ce wannan abin da muka kawo a sama hujja ce da take kokarin ture wannan maganar tasu as-salisa fa'ida ta karshe wacce ita fa'ida ta karshe wacce ita ce ta uku mala ya ce wa dhahabat ash-shafi'iyyatu aidan ila wujubi ila wujubi mutlaqi du'a'i malaman shafi'iya sun tafi zuwa wajabcin yin addu'a saki ba kaidi akan mamaci abin nufi suka ce in dai mutum ya tsaya zai yi mamaci sallah to dole ne fi masa addu'a wajibi ne masa addu'a in dai ka kabbar kabbar harama kai kabbar harama a cikin sallah gawa to wajibi ne ka samu wani je kai addu'a ma'ana dole ne ka samu guri ɗaya daga cikin guraren da ake yin kabarori kai addu'a a ciki wannan shine ra'ayin malaman shafi'iya للميت كما متي لحديث أبي هريرة المتقدم سوى حديث أبو هريرة دي قباتا دا النبي كتوا إذا سليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء معنى إذا ذاكو سلا كما متي to ku keɓance shi da addu'a umarnin annabi da ya ce fa akhlisu lahu du'a ku keɓance shi da addu'a wannan umarnin me yake nufi wajabci yake nufi tunda ba a samu wani dalili da ya zai fitar da shi daga wajabci ba wannan shine kaida usuliya wa hadha haqqun sai malam albani ya goyi bayan wannan ra'ayi na imam na malaman shafi'a yace wannan kuma abinda suka faɗa tabbas haka yake gaskiya ne walakinnahum khassuhu bit takbirati thalitha yace sai dai kawai matsalar da suka samu su malaman shafi'iya sun keɓance wajabcin a cikin kabbara ta uku suka ce a cikin kabbara ta uku ne kawai yake zama wajibi wa atarafa an-nawawi bi annahu mujarradu da'wa fa qala imam an-nawawi yayi itirafi da cewa wannan abin da suka faɗa kawai da'awa ce babu wani dalili da yake gaskata hakan sai yace ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة gurin da ya kamata a ce an yi addu'a a cikin sallah mamaci ita ce kabbara ta uku lokacin da mai sallah ya ce Allahu akbar a ta uku to na kuma sai fara kawo addu'a domin neman gafara ga mamaci wa huwa wajibun fiha imam an-nawawi yake cewa wajibi ne a cikin wannan kabbara ta uku la yujzi'u fi ghayriha bila khilafin baya wadatarwa ayi addu'a a cikin wata wacce ba kabbara ta uku ba ba tare da sabani ba وليس لتخصيصه بها دليل واضح سما لي ce amma kebance kabbara ta uku a ce a cikin ta kadai za a yi addu'a yace babu dalili akan wannan inji imam an-nawawi tare da cewa shi ma ɗaya ne daga cikin malaman shafi'iyya yace wattafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a'un yace ko malamai dukkanin su sun hada akan cewa babu wata addu'a ayyananniya da aka kebance aka ce dole ita zaka yi akan akan sallar gawa akan gawa lokacin da kake babu ba kebance ba ma'ana addu'o'insu da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kawo ka zaɓo ɗaya daga cikinsu in ma kai waccan in ma kai wannan in ma kai wannan ba a keɓance guda ɗaya an ce dole kullum in ka zo ita za ka yi ba babu wannan a cikin shari'a bala ya ce kultu sai na ce lakin ithara ma taqaddama min adiyati min adiyati sallallahu alaihi wa sallam ala mastahsanahu ba'dhu an-nasi mimma la yanbaghi an yataraddada fihi muslim bala ce amma sai dai fifita abin da ya gabata daga cikin addu'o'in da suka zo daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ka fifita su akan abin da mutane suka kyautata na addu'o'i mutane suka kirkiro suka sa a cikin addu'a sallah ga wasu ke gani abu ne mai kyau ka fifita annabi akan ta mutane malala ce wannan abu ne da bai kamata a ce dukkanin musulmi na kai kawo akan sa ba abin nufi akwai addu'o'i da yawa da za mu samu kamar da malamin mana bayani wanda za ku ga addu'o'i ne da ake yin su akan gawa amma kuma ba su tabbata daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yanzu misali masu karatun wanda suke karatu na gida musamman idan mutum ya ɗauki risala zai ga littafin risala yana kunshe da idan ka duba babin da yake bayani akan sallar gawa akwai wata doguwar addu'a da abu zai ya kawo wanda take abin nan wacce ta kunshi addu'a da za a yi wa gawa idan an tsaya akan ta ina ji wanda suka karanta risala za su iya tuna addu'a ko addu'a ce doguwa ta kai wajen shafi guda za ku ga a cikinta ta kunshi wasu daga cikin lafazan da suka tabbata daga annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi wasu kuma babu lafazan annabi tsira da abinci su bata a gare shi a ciki shine dai yasa dan yana gani abin ya dace to kaga wannan addu'a ce da take mai risala shine ya rubuta ta bayan shi ma wasu daga cikin malamai sun rubuta wasu addu'o'i kamar yadda yanzu mun ji daga Abu Hurairah cewa idan an yi karamin yaro sallah za a iya karanta masa kaza wanda bai tabbata daga annabi ba to abin da malake so ya ce shine babu kokonto akan cewa ka ɗauki addu'a da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya karanta a cikin sallar gawa tun da shi ma ya sallar gawa nan ba kokonto akan cewa ta fi falala da daraja sama da addu'ar da aka ɗauka ta kowane irin malami daga cikin malaman duniya ina fata an fahimta to shine abin da malake so ya gaya mana ya ce duk musulmi ba zai kwanto akan haka ba ka ɗauki ta annabi shi ne fi bala ce fa inna khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda mafificiyar shari'a ita ce shari'ar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi walidhalika qala shaukani saboda haka ne ma muhammad bin ali ash-shaukani yake cewa wa'lam ka sani annahu qad waqa'a fi kutubil fiqh dhikrun hakika ya zo a cikin wasu littattafan fikihu wani zikiri a zikiri adiyacin da ghairul ma'thura ma'ana ambaton wasu addu'o'i wanda ba su tabbata ba anhu sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi sai a shauka ne ke cewa tamassuku bi thabit anhu aula amma ke riko da abin da ya tabbata daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wannan ko shakka babu shine abin da ya falala shine abin da yafi mutum ya dauka qultu sai mala ya ce bal a'taqidu annahu wajibun ba ma shine aula bane ina kudirce cewa wannan shine wajibi in ji wa kenan in ji albani ya ce ni ina kudirce ka dauki abin da ma yazo daga annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi wannan wajibi ne ba wai abin da ake ba ma wai magana ake ta shi ya fi cancanta ba alaman kana ala ilmin bima warada anhu sallallahu alaihi wasallam akan wanda duk yake da sani akan abin da yazo daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi فالعدول عنه حينئذ يخشى أن يحق فيه قول الله, قول الله تبارك وتعالى أتستبدلون بالذي هو أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير سما ليتي bayan ka san addu'a da ta tabbata daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ka kau da kai gabarinta sima lace yukhsha ana jiwa mutum tsoro ayu hiqqa fihi qawlu Allah tabaraka wa ta'ala da zancen Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a kansa wanda zance ne shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki a tastabadiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair yanzu sun rinka canza me yasa kuke canza abin da yake mafi karancin daraja da abin da yake mafi alkhairi sama da shi ma'ana magana ce da Allah maɗaukakin sarki yake ga Yahudawa ta zai a kawo muku abin da yake na wahayin Allah maɗaukakin sarki ku rinka canza shi da abin da yake maganganun mutane ne kawai ku ban magana Allah ka ɗauki maganganun mutane to kun ga ai maganar manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi ba wahayi bace wahayi ce to sai ka bar maganar manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi ka dauki maganar wani to shine abin da malai ke so ce mana to wannan sune an fa'aludin da malai ya kama wanda nasu za su amfane mu insha Allah ta'ala bari mu shiga mas'ala ta 83 kai tsaye insha Allah ta'ala ko mas'ala ɗaya ce sai mu karanta sai kuma dakata sai gobe malai ce thumma yusallimu taslimataini مثل تسليمتي مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهم إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما لا يتي تو متين yayi kabbara ta farko yayi ta biyu yayi ta uku yayi ta hudu duk an gama karanta abin da za a karanta a ciki sai kuma me yanzu yanzu sai sallama yanzu ma la yace thumma yusallimu taslimataini sannan masallaci sai yayi sallama sallamomi guda biyu ina fata an fahimta yawa kun wannan shi ma wani abu ne wanda ba mu fiye ganin shi ba an fi sallama ɗaya ko a sallah gawa galibi ma abin da aka fi sani shine idan sallah gawa ce sai mutum ya sallama ɗaya kawai sai ya bashi to amma ga mala ya ce za a yi sallama guda nawa guda biyu irin sallamar da kake a cikin sallarka idan ka gama sallarka ta farla kake yi assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah to a cikin sallar gawa ma haka ake so kai sai ka sallama a damanka ka sallama a wanka shikenan an gama sallah mala ya ce ihdahuma an yaminihi ɗaya daga cikin sallamomin za ka yi ta ne a damanka wal ukhra ɗaya kuma an yi sari a hangunka saboda hadisi abdullahi dan mas'ud yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace thalathu khilalin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna an-nas abdullahi dan mas'ud dake cewa wasu abubuwa ne guda uku annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance na aikata su amma mutane yanzu kuma saboda sakaci duk sun bar su an daina yi ma'ana yana takaici da kukan zuci wasu ayyuka ne yana suna ɗaya daga cikin sunnoni na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi amma kuma kash gashi mutane sun bashi sun daina ina fata an gane to bari mu ji su sai ce ihdahunna ɗaya daga cikin su at-taslimu alal jinazati mithlu at-taslimi fi salati yace shine sallama da manzon Allah yake yi akan sallar gawa irin sallamar da yake yi a cikin sallah an fahimta ɗaya daga cikin abin da mutane suka bari annabi kuma ya kasance na aikata su tsira da aminci su tabbata a gare shi shine sallamar da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake akan gawa idan ya gama kabbarori irin sallama ce da yake a cikin sallah mutane yanzu ba sa yi to anan wajen zami bayani a baya amma bari dan ƙara mana bayani kaɗan abdullahi dan mas'ud shine shi da rawaito wannan hadisi yana ɗaya daga cikin kuma wanda suka rawaito mana hadisin da yake bayani akan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya sallama a cikin sallah to da ya tashi rawaito hadisin da yake bayani manzon Allah ya sallama a cikin sallah ya rawaito hadisin da yake bayani akan sallama biyu ba guda ɗaya ba ko an fahimta bai rawaito Abdullahi dan Abbas bai rawaito hadisin da yake bayani akan cewa manzon Allah ya sallama guda ɗaya ba hadisi mai sallama biyu rawaito ma'ana assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wannan shine hadisi Abdullahi dan Mas'ud to kun ga da yace mutane sun bar sallama a cikin sallar janaza irin sallamar da annabi yake a cikin sallah wace irin sallama yake nufi kenan irin shi wacce sai ne wacce rawaito kenan wace irin rawaito ita ce guda biyu an fahimci fiqhin abin aiko yawwa to shine abin da malaki so ya ce mana to kun ga ashe sallama guda biyu a cikin sallah ga abu ne da yake shar'antacce so da ka koda kaga wani yayi ba za ka masa inkari ba tare da cewa ɗaya ita ma abu ce da take shar'antacciya kamar yadda zamu zo mu ji malam jama'a bayani insha Allah ta'ala malai ce akhrajahu al-baihaqi bi isnadin hasan wa qala an-nawawi isnaduhu jayyid wa fi majma' az-zawaid rawahu at-tabarani fil kabir wa rijaluhu thiqat wa qad thabata fi sahih muslim malai ce hakika ya tabbata a cikin sayi muslim wa ghairihi da wani shi daga cikin littattafan hadisi an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika annabin Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kana yusallimu taslimataini ya kasance na yin sallamomi guda biyu fi salati a cikin sallah to kun ji hadisin abdullahi dan mas'ud ko shi ya rawaito shi fa hadha bayyinun sai malai ce wannan abu ne da yake a bayyane annal murada abin nufi bi qawlihi fil hadith al-awwal da ya faɗa cikin hadisin farko yace mithlu taslimi fi salati irin sallar da yake a cikin sallah ai at-taslimatayn al-ma'hudatayn su da wadannan sallamomi guda biyu da aka san su wanda yake a cikin sallah to kun ga sai nuna mana cewa Abdullahi dan Mas'ud abin da yake nufi da sallama a cikin sallah ga wace iri yake nufi kenan guda biyu ina fata an gane yawwa قالت ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا كما زي أو كاد هاي وانسا حديثي cewa idan muka jingina shi da wacce magana da Abdullahi dan Mas'ud cewa annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yana yin sallah dai yana yin sallama dai guda ɗaya a cikin sallah har yanzu bayan mun dauki cewa sallama guda biyu yake zamu dauka kuma yana sallama guda ɗaya me yasa sai ma ce bin nadri ila anna zalika kana min sunnat min sunanihi sallallahu alaihi wasallam fi salati aidan idan muka duba akan cewa ai sallama guda ɗaya ma yana ɗaya daga cikin sunnonin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake a cikin sallah an rawaito hadisi wanda yake bayani cewa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin sallah su tafar lana sallama guda nawa guda ɗaya an rawaito wannan to tunda aka ce irin sallamar da annabi yake a cikin sallah ba yana yin sallama guda ɗaya ba shi ma idan kai shi shi ma idan kai shi kenan yayi sai ma yace ai annahu sallallahu alaihi wasallam kana taratan yusallimu taslimataini wa taratan taslimatan wahidan wahidatan ma'ana annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wani lokaci ya sallama biyu wani lokaci kuma ya sallama guda daya lakin al-awwal akthar yace sai dai ta farkon shine sallama guda biyu shine abin da yafi yawa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yafi sallama guda biyu a cikin sallar ta farla sama da sallama guda daya wannan shine abin da aka rawaito غير أن هذا الاحتمال فيه بعد ما لا yace sai dai wannan abin da muka dauka na shigo da sallama daya a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud yace wannan abu ne da yake yayi nisa kwarai da gaske sai ka sha wala kafin ka samu masa dalili me yasa yace li anna taslimatal wahida saboda sallama daya wa in kanat thabitatan anhu tare da cewa ta tabbata daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi lakin lam yarwiha ibnu mas'ud sai da abdullahi dan mas'ud shi da faɗa hadisin bai farwaito ta ba to kun ga daukar sallama daya a cikin sallar gawa ka jingina ta akan wani magana ta abdullahi dan mas'ud zai wahala kamar ka samu mata dalili Allah ya sa an fahimta abin nufi shine ne abdullahi dan masud shine yake cewa annabi tsira da aminci sabata a gare shi yana yin wani abu wanda mutane sun bar shi abin da yake shine yana yin sallama a cikin sallar gawa irin sallamar da yake yi a cikin sallar ta farilla to sai aka duba ga abdullahi dan masud ya rawaito hadisi daga annabi tsira da aminci sabata a gare shi wanda yake cewa annabi idan idan da sallar farilla yana yin sallama guda biyu daya a damansa daya a hagunsa ina fata an gane to sallama guda ɗaya da annabi yake a cikin sallah wasu sabon suka rawaito daban ba abdullahi dan mas'ud ba to kaga wannan magana ta abdullahi dan mas'ud na cewa annabi yana yin sallama a cikin sallah gawa irin sallamar da yake a cikin sallah wannan abu ne zai fi shiga cikin sallama biyu ko sallama ɗaya sallama biyu sallama biyu sallama ɗaya zaka sha wala kamar ka samu mata dalili akan wannan hadisin abdullahi dan mas'ud me yasa saboda bai rawaito ta ba shi bai rawaito ta ba to amma dai ta tabbata daga wani sabon daban wanda ba abdullahi dan mas'ud ba sai dai anan ne kawai samu mata hujja zai dan yi wahala malai ce fala ya zaharu an ha tadkhulu fi qawlihi al-madhkur abu ne da yake a fili a wannan sallama guda ɗaya ba za ta iya shiga cikin faɗin sa bane yace mithlu taslimi fi salati wallahu a'lamu malai ce Allah shine mafi sani walil hadith shahidun يرويه شريك شريك عن ابراهيم الحجري قال امنا عبد الله بن ابي اوفى حديث yana da shaida wanda shuraik ya rawaito shi daga ibrahim alhajari ya ce an mana abdullahi bin abi aufa sahabi abdullahi dan abi aufa ya mana limanci ala jinazati ibnatihi akan sallar gawa da aka yi ta yarsa fa makafa sa'atan sai ya dan jira wani lokaci bayan yayi kabara ta hudu hatta zananna annahu sai kabiru khamsan har sai da muka yi tsammani zai kabara ta biyar ne bayan yayi ta hudun thumma sallama an yamini wa an shimalihi sannan kuma kawai sai muka ji yayi sallama damansa da kuma agunsa falamman sarrafa kulna lahu ma haza lokacin da muka idan da sallah sai muka ce da shi me haka kuma kai kayi shiru sannan kuma kayi sallama dama da hagu sai ya ce musu qala inni la azidu kuma ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasnau yace to ku sani ba zan kara muku komai ba daga cikin abin da naga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya aikata me yake so ya ce musu duk abin da na ku ganayi daga wajen waye ganshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au haka za sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ce musu yi ai haka naga manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi aikata akhrajahu al-baihaqi wa sanabuhu da'if min ajli al-hajri wannan isnadi imam al-baihaqi fitar da shi sai dai isnadin hadisin ba'ifi ne saboda wancan mutumin Ibrahim al-Hajari wanda ba'ifi ne malaman hadisi ba sa karbar ruwayarsa kamar ta kaddama fil mas'alati sabiqa kamar yadda ya gabata a cikin matsalar da ta gabata wa qad sahha anhu min tariqin ukhra ba'dahu marfu'an wa ba'dahu mawqufan hadisin ya inganta ta wata hanya ta daban ba wannan hanyar ba wani sashin sa an jingina shi zuwa ga annabi wani sashin kuma an jingina shi zuwa ga sahabi shine ba'dahu mawqufan wa ba'dahu marfu'an kama zakarna hunaka malai ce kamar yadda muka ambata a can a baya kenan shine hunaka in aka ce huna nan kenan hunaka fa can kenan baya ma'ana inda inda aka gabatar وروى أحمد في مسائل في مسائل أبي داود أنه أكان الإمام أحمد يفتد دون رواية دقى مسائل أبو داود دقى قريش إمام أحمد أن طائب السائب دقى طائب السائب قال رأيت رأيت ابن أبي أوفاء صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة yace naga Abdullahi dan Abi Aufa yayi sallah akan wata gawa sai sallama guda ɗaya kawai lakin isnaduhu da'ifun fihi Abu Waqi'in أبوك إن الجراح ابن مليح وهو ضعيف واتهمه بعضهم وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية الحنفية malaman hanafiya sun tafi akan za a yi sallama ne guda biyu a cikin sallar gawa idan an gama kama fil mabsuti kamar yadda ya zo a cikin littafin al-mabsut wa ahmad fi riwayatin anhu haka nan ya zo a cikin wata riwaya daga imam ahmad dan hanbal cewa shi ma ra'ayinsa za a yi sallama ne guda biyu ba ɗaya ba كما في الإنصاف كما يدوز أسهل تابع الإنصاف والشافعية كما في شر في شر ابن قاسم الغزي هكذا الإمام الشافعي ما لمن شافعية سمع سنة رأي زائد سلم أن يقول أبيه كما يدوز أسكن شر ابن قاسم الغزي وقال شيد كو رأي شافعية ما سيتي لكن يستحب زيارة ورحمة الله ورحمة الله وبركاته yake cewa mustahabi ne ma idan ka ce assalamu alaikum ka ƙara da cewa rahmatullahi wa barakatu ko an fahimta ma'ana a sallar gawa idan ka ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu nan kuma sai ka ce assalamu alaikum rahmatullah ina fata an fahimta wannan shi ma ya zo a cikin sallar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi da yake ta farilla kamar yadda zamu zo mu karanta insha Allah ta'ala a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci annabi yakan ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh nan kuma sai ce assalamu alaikum rahmatullahi ya tabbata annabi yana faɗa haka tsira da abinci su tabbata a gare shi to kun gutun da ya tabbata annabi yana faɗa ka a cikin sallar farilla babu laifi idan kai a cikin sallar gawa babu wani abu insha Allah ta'ala ina gani sai mu dakata a nan sai gobe kuma sai mu tashi matsala ta 85 Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh